أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة لا تتخذوا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗaukaki da ya sare haɗuwarmu a wannan marece na lahadi 16 ga watan ramadan a shekara ta 1438 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne 11 ga watan 6 a shekara ta 2017 a lissafin miladiya a jiya darasinmu na waɗannan ayoyi da malam ya karanta mun bi fassararsu ta kalma-kalma da ɗan bayani da ba mu karanta daga littafin malam sa'idi ba yau ba tare da mun ja lokaci ba za mu karanta abinda malamin ya rubuta a wannan fassara da ya ko wannan sharhi da ya akan waɗannan ayoyi ba sai mun sake bin nassin ayoyin ba tun na san mun yi jiya allah madaukaki yana gaya mana ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙe abokan sirri da za ku jibince su daga cikin waɗanda ba ku ba tunan yace yanha ta'ala ibadahu Allah subhanahu wata'ala yana hana bayinsa almu'minina mu'minai an yattakhidhu bitanatan min almunafiqin min ahli alkitab su riƙi abokan sirri waɗanda za su riƙa ɗaukar su a matsayin aminai suna tattaunawa da su suna ba su sirrinsu daga cikin munafikan ahalil kitabi wa ghairihim da kuma wasu ma wanda ba su ba yuzhirunahum ala sarairihim wanda za su rika gaya musu suna kuma nuna musu wani abu na sirrin musulmi a أو يولونهم بعض الأعمال الإسلامية وكما سباس أيكي نو نجابورنشي نأيوك مسلنشي كما رأى كيسو minista mai ba da shawara da makamancin irin waɗannan wadhalika annahum humul a'da'u dalilin yin hakan shine saboda su abokan gaba ne alladhina tala'at qulubuhum min al'adawati wal baghdha wanda zukatansu a cike suke fal da gaba da ƙiyayya فظهرت على أفواههم كما سيوى أنك يير تبين أباكنسو سكي فدي أكيجي سي الله بام لباريتي وما تخفي صدورهم أكبر abin da zukatansu ko kirazansu suka ɓoye ma'ana na wannan gabar ya fi wancan abin da suka bayyana mimma yusma'u minhum wato ya fi abin da ake ji daga gare su na bakinsu fali haza don haka la ya alunakum khabala daga cikin siffarsu shine ba za su kuma a siffarsu ita ce ba sa saurara muku ba sa takaitawa wajen kawo muku barna da wato tashin hankali da damuwa da nesantawa daga addini in kuma ta baje mun yi wannan bayanai da ma'anoni guda biyu da malamai suka faɗa dangane da waɗannan siffofi guda hudu ko su zama guda biyar in an ɗauke su siffofi ne abinda ban ambata mana ba jiya shi ne in an an ɗauke su cewa siffofi ne to ana cewa kamar ana cewa ne ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙi wasu waɗanda ba daga cikinku ba wato ba muminai ba a matsayin abokan ga abokan sirri in sissinfatu da kaza da kaza da kaza mana in siffofinsu ko su a ƙashin kansu sun siffantu da waɗannan siffofi cewa ba za su saurara muku wajen barna ba suna fatan batanku da lalacewar lamarinku sannan kuma da bakinsu abinda suke bayyanawa shine na gaba wanda suke boyewa din yafi ma'ana abinda bakinsu ya bayyana gaba sannan abinda suke boyewa yafi tsanani yafi girma to waɗannan siffofi ne in an samu waɗannan siffofi to kar ku rike su bi tsanata ma'ana an samu waɗannan siffofin mafhumul mukhalafa kenan yawwa ma'ana kenan idan ba haka bane za a iya riƙar su wannan wata fasarar da wasu malaman suka ambata kenan makauli mafi ƙarfi shine an kawo waɗannan abubuwa ne litta'alili dan bayanin sababi kar ku riƙe su din domin me domin ga siffa su da'iman haka suke yawwa ba magana ce ta cewa in kun same su ba haka ba magana mafi rinjaye ita ce ta'alili ake yi in ku ta'alili ake yi ana gaya maka cewa da'iman halin su ne haka cewa ba sa son alheri gare ku kuma ba za su takaita ba wajen cutar da ku sannan kuma suna son ku bata ku lalace sannan kuma bakinsu yana bayyana adawa abin da ke cikin zukatansu kuma na wannan adawa ya fi abin da suka bayyana wannan sufofin hudu haka da'imin kafirai suke in an samu la'alla wasu wanda ba wannan ba da siffar wani hukunci daban wanda ba irin wannan ba to za a iya riƙar su wajen zamantakewa yau da kullum amma ba ta wadda take ta sirri din irin wancan dai da aka ambata ba Allah sa kun fahimci wannan shi kuma za mu zo cikin fa'idoji da za mu ji insha Allah za mu yi maganar waɗannan abubuwa ɗin to sai ke cewa ai la yuqassiruna fi usuli ad-darari alaikum ba za su takaita ba wajen samar da cuta akan ku wal mashaqqati da kunci وعمل الأسباب التي فيها ضرركم كما ذا سأيكة الدك wani sababi wanda a cikin wannan sababin zai haifar da a samu cuta a gare ku ma'ana su kafirai ɗabi'ar su ita ce in dai suna da damar da za su dan kofe ku ko a duniyance ko a addinance to ba za su bar wannan damar ta wuce musu ba su yi amfani da ita ba za su kawo muku fauda su hana muku zaman lafiya su kawo muku rikice-rikice iri-iri su sanya ku ko kwanto akan addinin ku su nesanta ku daga bin hanyar da Allah maɗauki ya ce ku bi kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam ya kawo saƙonsa wa musa'adatul a'da'i alaikum da taimakon abokan gaba a kanku za su faɗa yadda za mu yi maganin mutanen nan shine kaza da kaza babba daga ciki shine mu sanya su su zama abokan gaban addinin nasu basu da jahilci kar a koya musu addini kuma kar su samu zaman lafiya a rika haɗa gaba a tsakaninsu in aka san tsakanin wani gida da wani gida akwai gaba tsohuwa to a rika tuno ta lokaci lokaci a rika rubuta ta ana bayyanawa ‘ya'yansu a rika tuna musu waɗannan a makarantu kar su tashi da san junansu duk da irin waɗannan misali kawai nake bayarwa akwai su da fiye da haka suna faɗa qala Allahu lil mu'minin sai Allah madauke ce mu'mine qad bayyana lakumul ayat haƙiƙa mun bayyana muku alamomi ay allati fiha masalihukum ad-dunyawiyya ad-diniyya wad-dunyawiyya mun bayyana muku ayoyin da da kuma alamomin da a cikin su kuna da maslaharku ta addini da maslaharku ta duniya duk abin da kuke so ku samu a addinance to mun ga muku da za ku same shi duk abin da ake so a shiga aljanna ta hanyarsa to mun faɗi yadda za a same shi an aiko manzo ya faɗi ka'idoji ga yadda za ka in kai kaza za ka zama mutumin kirki za kuma ka samu sakamako mai kyau in kai mummunan abu kaza da kaza da kaza za ka zama mutumin banza kuma sannan sakamakon ka zai yi muni a wurin Allah subhanahu wa ta'ala duk wannan an bayyana haka nan cikin abin da ya shafi duniya mun bayyana muku abin da in kun bi shi za ku ci nasara a duniyar ku zama masu gaskiya ku zama masu riƙon amana kar ku zama malalata ku zama masu neman abin kanku kar ku zama mabarata da duk waɗannan irin abubuwa duk addini ya tarbiyyantar da ku kuma sannan kar ku zama matsorata har yanzu to duk wannan mun bayyana muku la'allakum ta'qilun ko ko hankalta nan mun lura malam sa'adi ya ammama ya generalizing shi wannan maganar ayoyin me ake nufi da su ya mai da abinda ake nufi shine al-ayat ash-shar'iyya al-matluwa allati fil qur'an wato ayoyin da suke cikin alqur'ani su ake nufi da cewa an bayyana su duk abin da zai zama maslaha ga addini an faɗa abin da zai zama mafsada ga addini an faɗa wani abin da ya ɗauka ke kuma kuma tabu kuma zai in ambata wasu malaman abin da suka faɗa shi ne ayoyin da ake nufi a nan qad bayyana lakumul ayati to a cikin wannan ayar suke ma'ana alamun da za su nuna muku ku bambance halin da kuma irin abin da kafirai suka kudurta a zuciyarsu dangane da ku na kiyayya mun bayyana muku alamun in za ku yi tawassumi ku gane ta hanyar firasa da Allah maɗauki ba ku in ba haka ba ba ku da hankali shi ne abin da ake nufi yau shi sa ce in kuntum ta'qilun in kun kasance kuna da hankali a sai ce fata'rifunaha za ku bi ku gane waɗannan alamomi da ayoyi wa tufarriquna bayna as-sadiqi wal adu kuma ku bambance tsakanin aboki na haƙiƙa masoyi da kuma abokin gaba maki ma'ana mai gaba da kai yana daga cikin raunin hankali ga mutum a ce bai iya gane masoyinsa ba bai iya gane makiyinsa ba duk mutumin da bai san waye mai san shi ba waye mai kinsa ba to akwai raunin hankali a gunsa shi yasa Allah mu faɗi wannan in kuntum ta'qilu a ce kana zaune da mutane lokaci komai kankantarsa za ku dan tattauna ku yi musayen yawo akan wani abu ka kasa ganewa ko kuma da tsawon lokaci idan ma akwai munafinci da ɓoye wani abu a ce hankalinka ya kasa gano maka cewa wani yana tare da ni wani baya tare da ni wani mai kaunata ne wani mai min hasada ne wani mai kaza ne baka gane ba to akwai tawaya ta hankali in ba ku manta ba a wasu darussa da suke da alaka da manhajin sunna da magana akan shi a mun taba magana akan duk mutumin da yake tuhumar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da sahabbai musamman mafi kusa da shi Abubakar da Umar da Uthman da Ali da sauran mutum goma din nan da ya ba da bisharar zaman su aljanna talha zubair sa'id ibn zaidin sa'ad ibn abi waqqas abdurrahman bin auf da kuma amir shine abu ubaidata ibn jarrah waɗannan mutane zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da su a cikin su ya bayyana halayen su da ya sani kuma kamar ya kakkasa falaloli tsakanin su wani shine kaza wani shi kaza ne wani shi kaza ne to duk mutumin da zai iya wannan bayan karfafawa da yake samu daga wahayi Allah zai gaya masa kaga dai wannan zancen suwa ake gaya mana munafikai ko munafikai daga cikin ahlul kitabi wanda suke zuwa in sun haɗu da muminai su ce muna tare da ku in sun juye baya su ce da Allah ai dama dai dan mu zauna kawai lafiya ne da su duk izgili kawai muke musu in Allah ya ba mu labari akan wannan ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallama ga hanyar da zai gane waɗannan akwai abun mamaki masu shi'a su zo su sa mutane kokonto akan manzon Allah sallallahu kai ka dauka ba shine Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ke bashi kariya ba su sa shi a wani hali na rauni da rashin basira da rashin gane abubuwa su ce waɗannan mutane da yake tare da su kafirai ne a ce har ya zauna da abubakar radiyallahu ta'ala an a matsayinsa na aboki shekara da shekaru tun kafin hijira har ya hijirar ya koma madina abubakar in yi sujada akwai gunki a wuyansa a wata sarka wai wannan gunkin yake bautawa ba Allah ba kuma duka manzan Allah sallallahu alaihi bai sani ba ya ɗauke shi a kusa kusa da shi da ya zo rasuwa ya ce kafin ma mu zo zancen rasuwa tun can baya abokin zane na tashi wanda ko ba wahayi ya isa ya gane cewa wannan mutumin mai sona ne ko ba mai sona ba da aka aiko shi shine farkon mai imani da shi da zai hijira kafin ma hijira duk abin da ya same shi shi yakan gayawa ga abu kaza ga abu kaza dukiyarsa a hannun taimakawa addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ta kari da za a tafi hijira shi ya zo gidansa ba Abubakar ne gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take ba da labari radiyallahu ta'ala anha tace ba yadda muka saba ba tsakiyar rana garjin zafin rana sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya shi sai na abubakar ya gaya masa as-suhba as-suhba tare za mu tafi tare za mu tafi sai gashi ya zo masa tsakar rana cewa fito tafiya lokacin ta yayi za a tafi kuma yanzu idan mutum idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan makiyinsa ne zai iya ba da dama kafirai su kashe shi a hanya ya za ya dauke shi su tafi tare da haka shi asirin hankalin mutane matuƙa sun kirkiri wani sabon addini sun sa gaba tsakanin al'ummar musulmi akan wani ƙarya ta tarihi da ba a yi ta ba in kai magana sai a ce ai ga abin da suka faɗa ai innaka lam innaka lam takun ta'lam ma ahdathu ba'dak wa ai baka san abin da suka yi bayan ka ba ana zancen ahlul ridda wanda suka yi ridda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su da yake sahabbai suke nema su su mai irili su karya musu irili su lalata musu lamari su fidda su daga addini sai su ce sahabban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su da su ake bal sai su tafi gun na kusa ma wanda yafi kusa shine sayyidina abubakar da umar da uthman a ce duk waɗannan kafirai ne kuma wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk bai sani ba an zagi hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba a zagi hankalinsa a ce bai gane ba har ya bar duniya bai fahimta ba ya ja su gurin yaƙi suka kare shi bai ji tsoron cewa za su ba da dama a zo a kashe shi ba ya ɗauki a ‘ya'yansa ya bar su suka aura ya karɓi ‘ya'yansu shi ma ya aura tudan Allah wani irin kusanci kuma ake so sai a zamanin daga baya sai wani mutum ya zo ya ce ai waɗannan maƙiyan annabi ne kai kuma kawai saboda kai an kawo maka abu bai bai a gicciye an ce maka ai wannan tafiyar ita ce ta gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka tsaya ka gane cewa abin ba haka bane a cewa addinin Allah ƙarya a cewa daga Qur'ani sai ahlul baiti su za a bi ai na manzo Allah sai faɗi wannan ahlul baiti umarni aka yi a kyautata musu a rike musu haƙƙinsu ba cewa wani zancen a bi su a matsayin su ma addini bane wani source ne na addini ba haka bane in aka ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga kuma alqur'ani da ke hannunsa wanda Allah ya bashi me kuma za a yi aiki da shi in ba wannan ba ina ce idan ga mai gidan shugaban gida ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana da rai bayan rasuwarsa ma ya bar mana zantattuka da yawa ya gaya mana ga yadda za mu yi sallah ga yadda za mu yi azumi ga yadda za a yi zakka ga yadda za a yi komai sai yanzu wani ya zo ya ce a'a har aure a aje irin namu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wanda zaka karanta a cikin qur'ani sai ka bi wanda aka yi ƙarya aka ce shine na ahlul kitabi ai na ahlul baiti a ce aje ai mut'a ai zina da ƙarya a ce wannan shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata jama'a musulmi ku zama masu hankali idan mai gaya maka bai zama mai hankali ba Allah ya kyauta haka duk mutumin da zai zauna bai san abokin gabansa ba to hakika ba shi da hankali manzon Allah ku sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsarkaka da a dangana masa irin wannan zance a ce ba shi da hankali duk a dan adam din da Allah ya duk abin da ake so a samu na kamala a dan adamtaka to ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama take da ta kowa ya fi kowa hankali ya fi kowa basira ya fi kowa ilimi ya fi kowa kyan hali ya fi kowa sanin ya kamata ya fi kowa sanin lafazin da zai amfani da shi wajen ba da labari akan ubangijinsa ya fi kowa sanin shari'ar da ya kamata ya amfani da ita ya fi kowa sanin adalci ya fi kowa sanin ina ake samun zalunci ya fi kowa sanin yadda za a zauna da mutane mutanen nan na kirki da mutanen banza duka kuma ya misalta mana mun gaida shi ya zauna da su falaisa kullu ahadin yuj'alu bi tsana ba kowanne mutum ake ɗauka a ɗauke shi abokin sirri ba wanda za ka gaya masa sirrinka za ka sanya shi ya zama mai ba da shawara shi ne makusanci wanda daga kai sai shi wanda shi zai shiga ɗakin ka ya tashe ka daga bacci ka amince an hana kowa ko a masu shugabanci ko ba a masu shugabanci ba nan kamar da za mu zo mu tattauna za ku ga misali a tsarin protocol na duniya mutum yana da mata in shugaba ne shi ne al'umma a zamanin yanzu ba matar ce za ta bashi abinci ba saboda tsoron za a iya amfani da matar ko a yi masa wani abu sai a ɗauko wani ma'aikaci da aka yi matraining shi kuma kullum yana nan in wani ya tafi ma shi ma da ya zo da kafin su shi ke wancan sai in ya ga dama ya canza to irin waɗannan mutanen yana daga cikin abin da yake wajibi a kula a ɗauki wanda yake an gamsu da shi an san amanarsa an san addininsa to nan ba iya kuma abin da ya shafi masu shugabanci ba ko ba shugabanci kake ba kar ka ɗauki amini wanda zai je ya tallata sirrinka yanzu ko ba wai abokin gaba ba haka kawai abokinka kuna zaune ka san cewa in ka gaya masa wani abu zai je ya tallata sai a ji shi a gari don me za ka ɗauke shi a matsayin amini aboki kaga ka nuna akwai raunin hankali tare da kai to kada a zama haka sai ce falasa kullu ahadin yaj'alu bitana ba kowa ake daukar abokin sirri ba wa innamal aqil mai hankali man idhabtuliya shine wanda idan aka jarrabe shi bi mukhalatati aduwi da cakudi da mu'amala da abokin gama an takuna mukhalatatun an an takuna mukhalatatan fi zahirihi ta zama cewa mukhalata ce da cakuɗi da mu'amala ce kawai a zahiri in ma'ana abin da yake nufi in Allah ya jarrabe ka jarrabawa nan ana nufin ya zama maka tilas sai kun yi mu'amala da wanda yake abokin gabanka ne to ka san irin takun da za ka yi ya zama mu'amala ce da za ka yi da shi kai ma ta zahiri tun da shi ma ka san ta zahirin kawai yake maka a can ƙasa shi da 'yan uwansa suna can ana gaya masa gashi gashi gashi wannan da yake kusa da kai ka san yadda za ka yi da shi to kai ma ka san yadda za ka yi da shi wajen mu'amalar da za ka yi shi ne kana da hankali in baka yi haka ba kuma baka zama mai hankali ba ma'ana kenan ta zama mukhalata ce ta zahiri wala yutli'uhu min batinihi ala shay'in kada ya rika bashi labarin wani abu na koye nasa ta ai dama ka san wato kafin ka zo dinnan wallahi da wani ma haka muke da shi kaza da kaza da kaza ba abin da bana gaya masa ai ni duk mutumin da yake komai ma ya sani na har gidan mu sai da har giyati mata sai da na kai shi gaisa da ita cewa ai aboki ne wannan to idan dai ba amintacce bane dan me zaka dauke shi a haka ko musulmi ne ballantana ma wanda kuma a ce ba musulmi ba za mu iya cewa yanzu misali a kasar da muke zaune mu kasar mu Najeriya muna cikin zamantakewa da mu da wanda ba musulmi ba kuma wanda ba musulmin nan ba ana hulɗoli da su iri-iri wadda ba yadda nami da mu da su ƙasar mu ce ba ƙasar ɗaya daga cikin mu bane ban da wani to irin wannan tunda Allah madauki ya sanya mu haka dole mu san irin yadda za mu zauna akwai mu'amaloli da suka halatta za mu zo mu tattauna akwai mu'amalolin da ba su halatta a yi ba to wanda ya halatta a yi din sai ka yi shi iyakar gwargwadon da shari'a ta nuna ma babban abu da za ka yi shi ne kai masa mu'amala ta nuna masa hali mai kyau duk yadda za a yi ka nuna masa kai musulmi ne da halinka mai kyau kuma ya zama sababin haɗuwa kana ƙoƙarin ka jawo shi gwargwadon hali zuwa ya fahimci addinin musulunci ba kawai ka ce friend ne kuma friend ɗin da haka kawai ba komai a zo a ji rayuwar jin daɗi da sakin zance da komai kila ma ka iya jin kai ka fi amincewa da shi akan wani wanda yake musulmi wannan abun akwai hatsari a ciki yawa abokantaka akwai da ta halatta da wanda ba musulmi ba ta wajen mu'amaloli amma ta tsaya iya abin da ya shafi abubuwan zahiri din wani zai ce to ai shi wannan na gwada shi ba ruwan sama da harkar ma addinin nasu ma ba yi yake ba kaza da kaza da kaza a cin da bai ce la ilaha illallah ba za a iya amfani da shi ya cuce ka akar makallahu zai iya ta kowace hanya da inda ka sani da inda baka sani ba da haka ya zama dai kawai ana kula akwai mataki na mai da hankali Allah maɗauke kyauta sannan akwai abubuwa da tilas za su taso abin da ya shafi kasuwanci mu'amala zaman ofis za ka yi aiki a ofis na federal gamman ne wani ma na jihar ne akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba ku zauna da gaskiya amma ya zama cewa abin da ya shafi rayuwarka to ba lalle ka gaya masa ba abin da ya shafi kuma wani sirri ne na musulmi kar a ji shi ya fita daga bakinka ka gaya masa ballantana abin mu matsalan ma yanzu ai ta wuce iyaka wani za a gani in aka ce yana da abokantakan to za a ga sai ya ja shi za a ga tare ake shan giya tare ake neman mata to irin wannan ma ai ba mazancen su ake ba yawa Allah dai sauki Allah wayar da mu addinin ba a nufin wai ka tashi a ƙasar ku da gaba da kullum ba ka da komai sai tunanin ka kashe wani ba haka ake nufi ba amma addininka yana da tsada kuma ka zama kai ne kofar da za a shigo wa addininka a cuce shi saboda sakacinka shi ma bai kamata ba Allah kyauta sai ce walau tamallaka lahu ko da yana masa mu'amala mai kyau mai daɗi shine tamalluki politeness ka riƙa mu'amala da mutum kana nuna mudarati matukar nunawa kasa akwai wasu Allah ya kore musu iya wannan abin da ake ce matamalluki yanzu irin tamallukin da zaka samu a gun in shi'a zuwa ga kiristoci kenan a ta nuna abubuwa ai dama waɗancan da ake ce ma ahlus sunna nan sune wahabiya wannan sune masu tada hankali mu ba ruwan mu kowa zamu zauna da shi haka suke har coci za su shiga su zauna da su in kuma suka samu musulmi ko mai kuɗi ko mai mulki shi ma haka za a yi masa ai dama waɗancan in zafin kan ne dama duk su suka bata addini su halatta wa mutum zina a ce ai mutu a bawa wani abu mai ne dama umar din nan ne fa ya hana ba wani ne annabi bai hana ba shi kuma mutum yana son ya ji daɗi sai ce dama abin haka ne ashe ba annabi ne hana ba ai umar ne mana wannan umar din shikenan sai a ja shi a hankali a hankali sai ka ji mutum ya koma yana gaba da magabatan wannan al'umma din wanda ko ganin su bai ba ba don su ba da bayan taimakon Allah da kuma su da suka zama sababi da bai ba musulunta ba la ilaha illallah da bai faɗe ta ba ba don sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da suka zama sababin kawo mana addini Allah shiryar da mu wa aqsama annahu min awliyaihi ko da yayi masa mu'amalar da har za ta kai ga mu'amala mai daɗi ta ciki na ciki sannan kuma har da ko da zai masa rantsuwa wallahi ina cikin masoyanka ai mu ba mu taba zama macuta ba gare ku kaza da kaza shikenan shi kuma sai yadda da wannan gashi ne irin abubuwan da muke gani yanzu a rayuwar mu ta yanzu duk wanda ba musulmi ba duk inda ya samu dama ba shi da kwanciyar hankali in ba dan uwansa wanda ba musulmi bai ja a kusa da shi mu kuma mutanen mu su ne za su samu dama saboda adalci saboda tunanin adalci wani kuma abin har ya koma sunansa rauni ba abin da za ka yi ga damar da za ka taimaka wa ɗan'uwanka musulmi sai a jawon da ba musulmi ba ana yin wannan abubuwan kuma ba haka ya kamata ba ƙalallahu sai allah maɗaukaki ya faɗi muhayyijan lilmu'minin yana mai zaburar da ya harzuka shine tahiji harzukawa yana mai harzuka muminai alal hadar akan cewa su kiyaye kul su kula su kuma lura min haula il munafiqin min ahli kitab su kiyaye waɗannan munafikai daga ahli kitabi wa mubayyinan yana kuma bayyana mana shiddata adawatihim tsananin gabar da suke da ita Allah sai ce ha antum ula'i ga ku ku waɗannan tuhibbunahum kuna son su kuna son su wala yuhibbunakum alhali su ba sa son ku la ilaha illallah kai ka ce da zamani yanzu ake magana abin kuma haka yake tintini akwai irin waɗannan abubuwa mu'amala da rauni daga daga wato raunin zuciya da raunin imani na sa mutum wanda kamar da annabi ambata mana jiya sababin waɗannan abubuwa din shine kamar da ya faɗa a gaba wa tu'minuna bil kitabi kullihi ganin cewa ko kun yi imani da littafai dukka da na ko da nasu sai kuke ganin ai dama da suna kan wata shirya ba laifi dan an musu mu'amala na'am ba mu'amalar ake hanawa ba akwai usulin mu'amala da waɗanda ba musulmi ba dama duk an koya mana yadda za mu zauna kar mu zalunce su a kullum mun sha faɗar waɗannan abuwa daga cikin karantarwa ta musulunci mai kyau ta sunna shine haramun ne ka cuci wanda ba musulmi ba ba cewa muke a cuce su ba haramun ne ku kasuwanci ka yi zamba cikin aminci don ka cuce shi ka ce da Allah rabu da shi kafirin banza ko arnan banza me idan an ci dukiyarsa wannan bai halatta ba musulunci bai baka wannan damar ba amma kuma a gefe guda kar ka zama dolan da baka san me kake ba kuma abinda ake faɗa kenan anan ya zama kai ai amfani da kai kuma akwai abubuwan da shari'a ta dora maka ga yadda zaka kula da su sai ka ce a'a Allah ya ce ba sa san ka kai kuma ka zo ka ce a wallahi sun mafin wani musulmin sona kana gaya wa Allah cewa ya Allah abinda ka faɗa mana ashe zuciyar tasu ba haka yake ba ko ba haka bane to a kiyaye waɗannan irin abubuwa shi ya faɗa mana cewa ba sa son mu kuma ba mu ga soyayya ba har yanzu ashe in wani ya ce shi suna son sa bai faɗi abin da ke gaskiya ba za ka iya istitna'in abin da ya shafi mu'amala ta aure tsakanin musulmi da ahlil kitabi tana son sa la'alla don dukiya la'alla don wani abu ana samun soyayya yana santa tana son sa wani ma sai sun yi zina kafin su yi aura to tsaftace a ce ma babu waɗannan abubuwa ɗin akwai irin waɗannan dai halaye da aka keɓance su amma in ba wannan ba ai ka samu dalilin cewa suna son ka so musamman a ce so na addini ai kaga ba za su so ka dan addini ba za ka nuna musu addini wani za ka shekara ashirin da shi kana nuna masa halin kana nuna masa amma ina nan akan abinsa ko musamman irin zamanin yanzu da suka samu damar da kullum ake ziga su babban abin da wasu wanda ba musulmi ba suke yi a wuraren ibadarsu ita ce a gaya musu yadda za su yi gaba da musulmi yadda za su shirya yadda za su kintsa ana yin wannan ko ba a yi masu security duk sun san me ake faɗa a wuraren ibada ba ɓoyewa za a yi ba amma ba abin da za a zo ana tallanta kuma cewa kowa ya tashi shi ma ya tashi hankali ba wannan ake nufi ba amma kuma bai kamata mu ba mu san hakikanin abin yadda yake ba Allah ta kun gane me nake nufi sai to sai yake cewa ha antum ula'i tuhibbunahu wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli kuna masu imani da littattafai baki ɗayan su ai jinsil kutubi allati anzalaha Allah littafai jinsin su wanda Allah madauki ya saukar at-taura injila zabura suhuf ibrahim wa musa da wannan da kuma namu alkur'ani dukkaninsu ko kun yi imani da shi su ko ba su yi imani da shi ba wa hum la yu'minuna bi kitabikum alhali su ba su yi imani da littafin ku ba kana cewa qur'ani yanzu ku duba yadda ake training din wanda ba musulmi ba akan ko magana suke ji daga wurin mai wa'azi musulmi in yace Allah sai su ce a su Allah daban god din da suka sani a bible daban ba sa yadda a gaya wa mutanensu cewa Allah da muke bautawa shine dai Allah da ya aiko annabi Isa saboda in suka bari aka yadda da wannan ai za a karanta Bible sai a karanta kuma Alkur'ani sai a ga wani wata kamanceceniya ta labarai sai a ce ashe source din ɗaya ne in ku aka yi haka to za a za a musulunta shi yasa mataki daga cikin abin da suke zuga mutanensu kada ku yadda wannan Allah din wasu ma cewa suka yi Allah sunan gunki ne a cikin Ka'aba Allah ya kyauta wani wane ne kun san yusuf estes da yake irin daga cikin masu wani pastor da ya musulunta da daddai a america ka za ku gan shi a peace tv ta su zakir naik ko yana ba da wani labari ce shi da kafin ya musulunta cewa aka yi musulmi wasu mutane ne worshiping a box in the desert wai suna bauta wani dan akwati a cikin sahara ka'aba wai ita ce wani dan akwati wai a cikin akwatin duk gumaka ne a ciki sai su ce maka aja nan an faɗa asira a cikin a zamanin a zamanin manzo Allah sama duk abin da ke cikin Ka'aba gumaka ne sai sai su faɗi cewa ai har yanzu ba a fidda su ba sai a ce musu to kun ga ashe idol worshipers ne musulmi gumaka suke bautawa saboda kawai a nesanta su daga fahimtar hakikanin musulunci Allah kyauta to sannan ya ci gaba yake cewa ina ne yace qul kafin nan وتؤمنون بالكتاب كله نعم أي جنس الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه وهم لا يؤمنون بكتابكم بل إذا لقوكم تو قاوة صفر إن سنهددكو أظهروا لكم الإيمان سيسنون مكو إيماني يعني كذلك أيضا ما وانا ما تعلمك يسلى الهلي بابو وانا أبو بحك بني وإذا لقوكم قالوا آمنا لا ستي إيماني وانا ما لعلك شيء a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin karfin musulunci suka yi wannan manzo a zamanin yanzu ba su suka yi wannan abun ba ai ba tsoro suke baka ce musu su ba musulmi ba ko yawa saboda akwai kowa suna da ita kuma sannan ana kasar da kowa yana da yancin sa ya addinin sa ba karfin su aka fi ba yawa to za su bayyana maka wannan qalu amanna wa idha khalaw in ku suka juya baya suka keɓanta shine khalaw in suka zama su kadai abdu alaikumul anamila sai su gatse muku yatsu wato gabar yatsa su cije wahi atraful asabi'i shine gefen yatsa min shiddati ghaidihim alaikum saboda tsananin fushin da suke da shi da bacin rai da fushi da wato zafin rai da suke da shi akan ku qul Allah sai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kace mutu bi ghaidikum ku mutu da fushinku ma'ana fushinku ku yi ta yi har ku mutu a sababinsa ai bi sababi gaidikum inna allaha alimun bi dhati sudur Allah yana sane da abin da ke cikin kiraza wa hadha fihi bisharatun lil mu'minin a cikin wannan magana akwai bishara ga mu'minai anna haula'i cewa waɗannan alladhina qasadu dararakum waɗanda suke nufin su cutar da ku dinnan la yadurruna illa anfusahum ba za su cutar da kowa ba sai kansu wa inna ghaydahum kuma wannan fushi nasu da fusata da suka yi da bakin ciki da suke yi da bacin rai la yaqdiruna ala tanfidihi ba za su iya samun damar zartar da wannan abin da ke cikin zukatansu bana ko kisan ku ko ilhaqin wata cuta zuwa gare ku wannan ba bushara bace Allah ne yake mana bushara cewa abin ba zai yiwu ba alal aqalla na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ga musu da kuma duk muminan da suka tsaya akan addini daidai to shi ma Allah madauki na gaya musu duk abin da za a kulla ba zai cuce su da komai ba la'alla a same su da cutarwa ta jiki wannan kuma dama kun ga a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an same ta ita ma ba ba ita ake nufi dama ba za a iya dai hana addinin ba a ce gaba ɗaya babu shi ba in dai kun tsaya akan daidai to Allah subhanahu wataala zai tsare ku daga sharrin su bal la yazaluna mu'azzabina bihi ba za su gushe ba ane musu azaba da wannan fushin suna jinsa kuga nan malam ya kira fushi azaba ce ko tunda har ya kai mutum zai iya mutuwa saboda shi eh ba haushe yana da wata kalma da yake faɗi idan mutum ransa ya ɓaci sai a ce wai ya haɗi zuciya ya mutu ba wata zuciya da take waje balantana a haɗiye ta dama a ciki take amma dai hausa ce ba wai kuskure ba ce hausa ce abinda ake nufi fushi ya yi fushi har ya zama ka ɗauka zuciyar sai ta leƙo waje kamar da Allah maɗauki ke faɗin wa balagatil qulubul hanajira zukata suka zo maƙogoro yawwa to idan ko suka zo maƙogoro in suka koma ciki ba lalle gun da suke za su koma ba sai mutum ya mutu shine ma'anar hadiyar zuciya to kaga fushi na kaiwa matukar da zai iya kashe ɗan adam mutum nawa ake samu zuciyarsa ta buga saboda bacin rai labari za a kawo mutum nan da nan sai ku ga ya faɗi ya suma kafin a yi magana a je asibiti shikenan sai a ga zuciya ta daina bugawa sai a ce heart attack shikenan ya tafi kuma ba zai dawo ba ashe kenan fushi na kashe mutum to shine ake gaya musu ku mutu da fushin naku ku dan kare fushin ya tattaru ya tattaru ya makure cikin zuciyar ku kirjin ya kunshi har ya zama sababin mutuwa in dai maganar addinin musulunci ne ba yadda za ku yi da shi in maganar musulmi ne ba za su ce sun daina la ilaha illallah shine ma'anar abu to sai ke cewa har yanzu la yadurruna illa anfusahum yawa ha sai ce la yazaluna mu'azzabina bihi hatta yamutu har sai sun mutu fayantaqilu min azabid dunya ila azabil akhirah kun ga kenan sun tashi daga azabar duniya zuwa azabar lahira azabar duniya fushi da bacin rai da rashin kwanciyar hankali da gatsar yatsa da kuntuma da rasa me za a yi kuma har sai mutuwa ta zo in mutum ya mutu cikin kuma sai tafi lahira in ya je lahira dama ba la ilaha illallah sai shirka don haka ina ne makoma sai wuta azaba a duniya azaba a lahira shi yasa daga cikin abin da malamai sanin halayyar dan adam suke faɗa na shawara ga dan adam kada ka bari a matsayinka na mutum ɓacin rai ya fi ƙarfinka kada ka bari kullum ka zama tare da Allah balance ɗinka na alkhawfuwar raja ya zama kullum yana nan yadda ake son balance ɗin suga a jikin mutum yadda insulin zai aiki in ya yi rauni a ce an samu wannan a sha magani ko makamanci wannan ko a exercise yadda ake buƙatar wannan to ana buƙatar alkhawfu war raja a zuciyar musulmi ya zama balance haka kana tsoron azabar Allah da abin da zai iya zuwa maka marar kyau kuma sannan kana sa ran cewa gaskiya fa duk irin halin da kake ciki Allah zai fidda kai kada ka bari saboda talauci saboda rashin aiki saboda rashin aure ba ka da inda za ka yi rayuwa ta yi makunci shi kenan ka kuntata rayuwarka ba farin ciki ba ka dariya ba a gaisawa da ka yi lafiya ka ji kamar Allah baya son ka ba a san irin wannan abu fushi da damuwa in suka yi tsanani a zuciya suna ƙara rashin lafiya kuma suna jawo sababin mutuwa kuma kuma sai ya zama mutum a ƙarshen lamari bai nasara ba duniya da lahira Allah maɗauki ce in tamsaskum hasanatun idan wani abu mai kyau alheri kamar ku fasara shi nan da alheri in wani alheri ya same ku alheri na tattalin arziki alheri na buwaya wani abu ya zo muku na zaman lafiya ƙaruwar arziki ta 'ya'ya gonakinku Allah sanya musu damana ta yi albarka misali da makamancin wannan turan su ɓaci yake sai su ji zafi misali sai kan nasiri alal a'da'i kamar ayyaki da musulmi da kafirai musulmi su ci nasara wa husulul fathi da kuma a samu victory a ci nasara wal ghanaim a samu ganima kun ga arziki ya zo to tasuhum wannan abin yana bata musu rai ai an yi irin waɗannan abubuwan su ahlul kitabin nan da ake zance ai mutanen madina ne daga cikin yahudawa ko suna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita badar suna madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je uhud suna zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita sauran yakoki dai da aka yi a baya bayan waɗannan idan aka je aka ci nasara aka dawo ana murna ransu sai me sai baci abu na biyu kuma yace wa in tusibkum sayyi'atun in kuma wata mummunan wani mummunan abu ya same ku ma'ana sharri kenan yawa yafrahu biha sai su murna farin ciki mun fahimci wannan in aka ce ga wani abu ai abokan gaba sun zo sun kashe yanzu lokacin a Uhudu murna suka yi a Badar kuma me suka yi bakin ciki su waɗannan kafirai wato mutanen ahlul kitab da suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina wato Yahudawa abin da suke kuma da'iman siffar su kenan har lokacin da aka kore su daga Madina ba su taba rage wannan abun ba to sannan sai yake cewa wa in tasbiru amma in kuka yi hakuri in kuka yi hakuri wa tattaqu kuka bi dokokin Allah kuka kiyaye kanku daga azabar Allah kuka ɗauki matakan samarwa kanku wiƙaya tsakaninku da azabar Allah to la ya durrukum kaiduhum shay'an kaiduhum makircin nan nasu la ya durrukum ba zai cuce ku shay'an komai ba komai karka cire komai kuma komai ba za ku samu na cuta ba ya jama'a kun yadda da wannan zancen akwai mai kokonto insha Allah babu Allah fa da gaske yake maganin fitina maganin matsala kowace iri daga kafirai ga ta guda biyu ce ku yi haƙuri kar ku bar addini ku bi addinin ku bi dokokinsa ku ji tsoron Allah ko ba ku da makami Allah zai tsare ku yaƙin ya hana taso da shi ya sa gaba a tsakaninsu su yaƙi kansu su lalata makaminsu da kansu duk taimako ne akan ko ba taimako bane gare ku to me yasa ba za a koma ga Allah din nan ba shi yasa dama ba a san gashi dai Allah madauki kun ga ya umarce mu da al'ummar musulmi cewa gwamnatocin musulmi su yi tattali na yaƙi da waɗanda ba musulmi ba haka ne ko baka ba wa iddu lahum mastata'tu amma wannan ya sanya shi a matsayin me a matsayin sababi shi sababi ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ji alul asbaba tunaffaz ko tanfudu wa ya ji aluha ta takallaf Allah zai iya sanya sababi ya yi aikinsa ya zartar da abin da ake so ya zartar zai kuma iya sanya sababi ya zama an samu sababi amma musabbabin ba a same shi ba waye mai iko akan wannan Allah to in ka zama kana tare da shi shi ne zai maka maganin komai musulmi nawa ne lokacin da aka yi yakin farko a badar Dari uku da wani abu suka tinkari mutum dubu yanzu idan ba yin Allah ba ina za su iya wannan abu addu'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta yi sai da sayyidina Abubakar ya jawo shi ya kama mayafinsa yace kafaka munashadatu rabbik wannan magiyar da roƙon da kake ubangijinka ba ta haka tukuna annabi ne sallallahu alaihi yake roƙon Allah ya Allah wannan jama'ar wannan gungun da muke tare da su in aka kace su fito ba masu bauta maka kuma a bayan ƙasa ya daga hannu na girgiza sai da mayafinsa ya faɗo wannan shine sabubba da zaka roƙi ubangiji ya Allah ka taimaka saboda a lokacin doki kawai da za a fito ƙwaya biyu ne daga Madina da za a zo Badar su kuma waɗancan dawaki adadin su kowa kusan doki ne da shi da raƙumi da abun hawansu da kuma tattalinsu duka sun taho amma mafi musulmi mafi yawa a kafa amma menene faru Allah ya bada nasara ga musulmi saboda shine mai sanya sababi ya kasa yanzu sababin kafirai bai aiki ba ko saboda mai kudurar Allah da ikon Allah ita ce take da rinjaye akan kowane irin sababi don haka ko da shiri ko ba shiri in kana tare da ubangiji Allah zai kare ka don haka wa in tasbiru wa tattaqu tana nan tana aiki har tashin alkiyama ya al'umma mu yi haƙuri kuma sannan kar mu bar addini yawa duk abin da na a yi a yi sharrin a matsa da wannan a matsa da wannan kar mu bar addinin musulunci kar mu bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce inna Allah bima ya'maluna muhit lalle Allah kewaye yake da iliminsa da abin da waɗannan mutane suke aikatawa duk abin da suke kullawa conference ɗin gari kaza accord na gari kaza zama a wuri kaza a gidan wane a ci abinci a lambun gidan wane karkashin dabino a zauna wane ya ce kaza wane ya ce kaza a gayyato munafukan cikin musulmi a ce ga abin da ake so a yi da ku wani a bashi kuɗi wani a zo a ce za a bashi yan mata wani kaza da kaza duk irin wannan shirin ba a yin sa a ce Allah bai san shi ba duk inda aka je aka yi inna Allah bima ya'maluna mene muhit shine abin da ake nufi don haka fa'iza a taitun bil asbabi in kuka zo da sabubba ma'ana kuka aikata sababin da Allah ya ce ku yi allaci wa adallahu alaihan nasra wanda bisa kansu ne Allah ya yi alkawarin za a samu za a samu cin nasara wa hiya su ne asabar wa taɓwa kun ga nan ba a yi zancen makamin ba makami ba a dogaro da shi saboda me saboda shi sababi ne a aƙida ƙa'ida ce sananniya wajibi kowa daga cikin mu ya sani duk abin da yake sunansa sababi ar-rukunu ilaihi wal i'timadu alaihi dunallahi shirku wa ilgha'uhu bil kulliyati haramun duk abin da aka ce sunansa sababi me hukuncinsa ka dogara gare shi ka rabu da Allah ka ce kai wannan sababin ya ishe ka shi kadai ba ruwanka da Allah to wannan shirka ce ka ɗauko wani abin dogaro ba Allah ba ka dogara da shi amma kuma kai watsi da shi bayan ku ga umarni an ce ka yi tattali ko to kai watsi ka ce ko ba shi za ka samu to shi kuma wannan menene haramun ne kuma rashin hankali ne Allah sa kun gane waɗannan abubuwa wannan ƙa'idoji ne sanannu yawwa to fa'idoji ma ba za mu samu bi ba kenan a sai ce fa'iza a taitun bil asbabin lati wa ana Allahu alaiha an nasra wa hiya sabr wa taqwa lam yadurrakum makruhum in dai kun zo da wannan sababi to wannan makircin nasu ba zai cutar da ku ba bal yaj'alu Allahu makrahum fi nuhurihim ha Allah zai juya makircin nasu ya koma kansu shikenan li'annahu muhitun bihim ilmuhu wa qudratuhu da iliminsa da ikonsa da ƙarfinsa suna kewaye da su fala man lahu babu mazarta inda za su zartu su je su aiki an zalika daga wannan wala yakhfa alaihim minhu shay'un babu wani abu daga gare su da zai buya daga Allah subhanahu wata'ala to ba tare da bata lokaci ba inda an nuna lokaci yazo bari mai gaggawa mu faɗi wasu daga cikin fa'idoji daga cikin fa'idojin da muka fa'idanta tun daga faɗin Allah maɗauki ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan akwai haramcin likar abokan sirri shine tahrimu ittikhadhi albitana allati laysat minna nabiyu anna hadha at-tahrima laysa khassan bi wulati al-umuri malam uthimi yake fadin wannan yace wannan haramcin bai tsaya iya ga wato shugabanni ba wani lokacin aka karanto irin waɗannan ayoyi ya kodin suka yi imani kar ku riƙi kafirai abokan gaba kullum sai mu koma mu kalli shugabanni ake nufi na ƙasashe in suka riƙi aboki aka yi hulɗa ta wata kasuwanci tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa sai a ce to gashi nan abokan kafirai yace ba wannan kawai ake nufi ba kowane ne mutum kada ya riƙi abokin sirrinsa ya zama ba daga cikin musulmi yake ba wanda zai dogara da shi sannan nisantar abokan sirri munana yana daga cikin muqtadayatul iman hukunci ne na imani ma'ana yana daga cikin abubuwan da imanin ka ke sa ka ka same shi a ce baka dauki abokin sirrin ka ya zama wanda yake makiyin ka ba abu na uku na hudu anna ittikhadha bitanata su'i riƙar abokan gaba na sirri dinnan su zama abokan abokan sirri wannan min nawaqisul iman yana cikin abubuwan da suke rage imani akwai bambanci tsakanin nawaqisul iman da nawaqidul iman nawaqidul iman masu warware imani nan nawaqis masu rage imanin mutum mutum zai zama ba mai imani ba duk da na so mu yi maganar nau'o'in mu'amalolin waɗanne ne suka halatta da wanne ne ba su halatta ba duk wata ƙauna da soyayya tsakanin musulmi da kafiri za ta iya zama ɓangaren abubuwa biyu ko dai ta addini ce ko ta duniya to in ta addini ce haramun ce mutum wanda ba musulmi ba ka so shi saboda addininsa kuma wannan kafirci ce shi ne ake ce ma attawalli da kuma sha'awar ya ci nasara akan musulmi wannan shine tawalli kuma shine shine kufuru ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu la tattakhidhu alyahuda wan nasara wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum wannan abinda ake nufi kenan at-tawalli shine mahabbatul kuffari mahabbatan diniyatan wa mahabbatin intisarihim alal muslimin ita ko muwala ce ta duniya abubuwa kamar uku kaso kafiri ko saboda halayensa ko saboda kyansa ko saboda kasar ku ɗaya ko kabilar ku ɗaya to waɗannan abubuwan shari'a ta hana wannan amma ba kafirci bane shi ba kafirci bane saboda ba so ne na addini ba in zancen duniya ne ka so shi don wani abu to an hana ka so shi irin wannan son in mun lura da ayar qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina amanu ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum ko wa mimma ta'buduna min dunillahi كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده to wannan ayar gwargwadonta duk wata soyayya ma da wanda bai yadda da Allah ba to kar ta zama hazzuci ta zama mu'amala ce kawai ta zahira amma ba zancen soyayya ba ko da ba ta addini ba an bincin nan to akwai kuma abin da yake mu'amala ce sirfan wanda za a yi ko ta kasuwanci ko ta ƙasa da ƙasa wanda babu wata ƙasa a duniya a yanzu irin rayuwar da muke ciki wadda za ta ce za ta iya zama ba za ta yi hulɗa ba sai da ƙasar musulmi babu ita dole za ku yi hulɗa da ƙasashen da ba na musulmi ba za a yi saye za a yi sayarwa duk wannan Allah bai hana su ba amma fifita kafirai akan musulmi wannan shine abin da ke kai ga abin da yake shine babban laifi da ake magana akai sannan akwai abin da ya shafi har yanzu mu'amala da kafirai saboda tsoron su sun fi ƙarfinmu su suke gudanar da duniya suna da makamai tsoronsu da mu'amala da su akan wannan tsoron shi ma ba cikin abin da zai fidda mutane daga musulunci ko da cewa ba ba haka ake so ba an fahimci waɗannan da haka kowanne abu da class ɗinsa da ajin da ake aje shi kuma da hukuncin da malamai suka yi masa a wani lokacin in mun sake biyowa ta kansa ma sake tattauna shi da faɗi amma tun da lokaci yanzu ya ƙure dole mu tsaya da fa'idojin da sauransu a wannan mahalli ɗin da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana tabbata akan musulunci Allah tsare mana imaninmu ya tabbatar da mu a hanyar daidai wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na da laifi shine za a yi watsi da shi sai ka sake bude sabon feji duk laifi an shafe har kafirci amma aikin alheri kuma duk sai a tattaro a baka rahama kenan to insha Allah gobe sai mu